الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة عشرين دا هدو بوسط ذو القعدة هجر من ظن الله صلى الله عليه وسلم shekara 1443 wanda ya muwafaka da 24 ga watan 6 shekara ta 2022 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam za mu ci gaba da karatu na na loga da adabi da wa'azi da abubuwa dai da dama a cikin littafin attahani wanda aka fi sani da daliya wanda alhassan al-yusi ya rubuta rahimahullahu ta'ala domin yabo ga malaminsa shaihinsa a shaikhu muhammad ibn nasir ad-dur'i rahimahullahu ta'ala to wannan darasi shine ad-darsu al-thalis darasi na uku za mu tashi a shafi na hudu a shafi na hudu inda malam al-hassan al-yusi ya ci gaba da cewa la akhtashi zufuran wala naban wala أشجى لبين مغور أو منجد والدهر سلم والخطوب غوافل والعيش غض والأماني حفدي ما دوحة فينانة أو روضة بخميلة أو في يفاع أنجدي سحبت عليه ذيولها مزن الحياة وسخت عليه بكف واكفها الندي يسقى من الوسمي مترع كأسه ويصان من نسج الولي ببرجدي من كل سابقة الذيول كأنها أكر تسام على الرباب المرعد نثر الجنوب جمانها فتقلدت لبب الرياض بحليها المتبدد فتدفقت أنهارها وتفتقت أزهارها في روضها المستأسد وتساجلت أطيارها وتمايلت أشجارها كالمثمل المتميد وجرى لطيف نسيمها برياضها جري الزلال بغصنها المتأود لا أختشي الحسن اليوسي a baitocin da suka gabata ya ba mu labari wato dangane da tarihin kuriciyarsa da samartakarsa a garin su malam dan nasiru irin holewa da shakatawa da jin daɗi da ya yi tare da wato rayuwa kyakkyawa to wannan ne zai ci gaba da ba mu labari na siffanta wannan rayuwar tashi sai ce la akhtashi zufuran ba na jin tsoron akaifa wala naban ko hauri bi ma'ana ni a wannan lokaci ba na jin tsoron ƙaramin musiba ko babban musiba eh ba abin da ke tada mai hankali banda alaka da wani bala'i ko tashin hankali to su ne kinaya zufur shine a kaifa annab shine zaga ko dagi to ya ce kowanne daga cikinsu shi baya jin tsoro saboda yana da cikin kwanciyar hankali kamar yadda ya faɗa a baya yana da mai tausaya masa mai bashi kariya da makamantansu wala ashija kuma bana baƙin ciki libaini saboda rabuwar mugawwirin wanda ya shige cikin kogo ko rami ya tafi ya bar ni au mun jiri ko wanda ke hawa tudu ya leƙo ni duk bana jin tsoron bana bakin ciki don ina tare da wani ya tafi ya bani bana bakin ciki wanda ya zo ya same ni shi ma bana bakin ciki ma'ana wai ko a zo wajensa ko ka a zo wajensa shi dai lafiyar shilau saboda al'adar rayuwa tana buƙatar wasu waɗanda za su dinga kula da ita ko ta fuskar kawo ziyara kuma tana buƙatar wani lokaci idan ta ƙosa kuma a ce an rabu da ita to haka rayuwa take to shi ko a zo wajensa ko kar a zo shi ɗaya take eh baya bakin ciki da wannan to wasu daga cikin malamanmu na zaure wallahu alam suna faɗa duk da ina ganin dai ilgazi ne kawai suke yi abinda ake kira ilgazi amma dai ba rubuce yake ba sun ce abinda alhassan al-yusi ke nufi la shi zufuran din nan ba na tsoron malamin luga saboda na sa abinda nittaka eh malamin luga aka haifa gare sosai ka bi a hankali ba a yin kusa gare wala naban ba na jin tsoron naban shi kuma suka ce shi ne malamin na hau shi ko haure gare in kai kusa da shi cizon ka zai yi wala ashija libaini mugawwirin mugawwirin shi ne malamin tauhidi ba na jin tsoron malamin tauhidi au munjiri ko malamin fiƙihu to sun ce abin da yake nufi kenan saboda ya zauna a gaban malam ya kwankwaɗi karatu in luga kake takama da ita to ya santa in na hau kake takama da shi to shi ne siba waihe na zamaninsa in tauhidi kake takama da shi ya sha in fikihu kake takama da shi shi ma haka to haka wasu suke faɗa amma dai waccan fassara ta farko ta fi zuhuri waddaharu kuma zamani a wannan lokaci da nake baka labari silmun yana wanda an kai sulhu da shi ba mu haɗa da shi bai zo min da abin da bai da daɗi a lafiya lau muke da lokaci a wannan lokaci ba tashi hankali akan ce addaharu silmun ko addaharu harbun ai musalamun ko muharabun wal khutubu manya-manyan al'amurra masu nauyi jam'u khatabin shine al'amurul azim al'amari babba to gawafilu su kuma suna rafkanannu ko motsawa ba su yi ma'ana zamani bai tunkuɗo mai rashin lafiya ko talauci ko wani tashin hankali ko wata gobara ko ta zahiri ko ta baɗi saboda an yi sulhu da shi duk wannan ne ishara ce cewa shi a wannan lokaci ya yi rayuwa rayuwa ta ta wuce misali wala aishu rayuwa wadda nake ciki a wannan lokaci gabdun tana ni'imtatta wal amani su kuma gurace-gurace na huffadi masu yi min hidima ne jam'u hafidin shine khadim wai gurace-gurace abubuwan da yake so wai hidima suka mai ba shi yanzu in kana son mota ya za ka yi isko ka za ta yi to shi in yana son mota misali isko shi take yi in yana son kuɗi isko shi suke yi in yana son gida sai dai ya gan shi kawai ya zo masa shi komi bai nema sai dai ya isko shi to kaga wannan khilaful al'ada al'ada an saba in kana in kana son abu to zaka tashi tsaye ka debe shi to shi ba haka bane wal amani huffati gurace gurace masu hidima ne gare ni hidimta min su kai ka kusan iyakar jin daɗi Allah a ce komi ba ka nema sai dai ya isko ka eh ai wahala ta yanke al-yusi kenan ma dauhatun fainanatun aw raudatun to wannan mako aje mana ita za a je a yawo a dawo kanta amma kila ba yau ba sai wani sati baitocin mu ba su kai zagayen da za a yi ba sau da haka aje ta dauhatun babbar bishiya ita ce itaciya babba ita ce dauha fainanatun mai yawan sansami shine fainana akan ce imra'atun fainanatun ai kasiratu sha'ari in mace na da yawan gashi auraudatun ko kuma fadama a nan wani misali ne zai buga maka da wasu abubuwa guda biyar da kuma wancan hali nashi da ya ba da labari na kurciya da samartaka to waɗanga abubuwa guda biyar da zai kawo to su ne zai buga baka da misali da rayuwarsa da ya a baya ya ce to wannan itaciyar ka ƙaddara wai kamar wata itaciya ce mai yawan sansami ko kuma wata farama ce bi khamilatin wadda ta tabbata a cikin wani wuri mai rafi zagaye da itace shine kamila duk wuri wanda an rafi haka sannan itatuwa sun zagaye shi kamar lambu haka to shine kamila wai a nan tsakiyar wannan wurin wannan hodamar take ko kuma itace akwai wata nuska suna sawa ma dauhatun fainanatun bal rodatun wata nusa haka suke sawa bal madadin au bal kuma tufidul idrab al-intiqal min usulubin ila usulubin akhar ma'ana hitabatun itaciya raudatun ka kaddara samuwar wata fadama bi khamilatin wadda ta tabbata a wani wuri rafi zagaye da itace ka kusan fadama ta kai fadama baka shan wahala eh aufi ya fa'in ko ka ƙaddara ita fadaman nan tana bisa wani wuri wanda yake tudu an jadi maɗaukaki ba wuri ne rafi ba wanda in ka yi shuka in ruwa ya yawa sai a samu matsala to sai ya ce muzunul haya jam'u muzunatin shine farin girgiji to an ka ce muzunu jam'i ne giragizai farare na alhaya ruwan sama sahabat ta ja alaihi akan wannan wuri da hudamar take a kansa zuyulaha jelunansu su waɗannan giragizan wato ka ƙaddara kamar suna da jelaci suka zo suka ja jelarsu a wannan wurin ma'ana suka kwararar da ruwa sai ce wasa hat sai giragizan nan sun kai kyauta alaihi akan wannan wurin da fadama take a kai bi kaffi da tafin wakifiha ruwan samanta mai yawan kwarara shine wakif annadi mai yawan baiwa to ka kaddara an samu farama a haka banda dausayinta ita karankanta da ruwan ƙasa kuma ga wani ma keken hadari wasu irin giragizai farare ko ƙura ba su da ruwa kawai suke ɗauki da shi sai ya kamanta zubansu da dajela wai giragizan suka gudanar da saukar ruwansu a kan wannan wurin yuska sai an ka shayar da wannan wurin minal wasmi daga ruwan sama shine ruwan tohon geza an san ruwan tohon geza ko? Mm? shine ruwan farko da ake yi sai manoma su je zuwa shuka ta sau ɗanga ba hausa na ba a kowa na kuru-kuru da idanu to yuska an ka shayar da wannan wurin da fadan ba take ciki minal wasmi daga hadarin ruwan tohon geza mutura'a wannan wasmi din yana mai cikakken ka'asihi kofinsa wai cike yake dam eh sai ya zo ya shayar da wannan gonar ko wannan lambun ko wannan fadama din ma'ana hadarin nan na farko na tohon geza ya saukar da ruwa-ruwa waɗanda sun kai ga ayi shuka da kaji manomi ya ce ai an samu ruwan tohon geza to bukata ce ta biya sai ya ce wa yusanu kuma an ka tsare shi shi wannan wurin burjudi da wani irin babban bargo min nasiji daga sakar au alwali hadarin biko an san hadarin biko? shi ne hadarin da in an yi shi sai shuka ta hito hadarin na biyu to ko ga aure kaji an ce biko ai ya nuna an yi aure daga baya an ka samu matsala kuma in kana son kai sulhu ai waliyin ta za ka iski to ruwan sama na biyu ana kira ne waliyi shi kuma ruwan sama na farko na shuka ana kiransa wasmiyu tuwai bayan shi wancan hadarin farko ya zube ruwa ne wanda yake cike da kofinsa ba a jima ba kuma sai ga ruwa na biyu to ka kaddara ya harama za ta kasance ai abin da manomi ke guri kenan yana yin shuka da kwana biyu sai ga ruwan sama sai ga shuka ta fito yana nishadi yana abin nan amma da an ce an ja lokaci ba ruwa ba to an samu matsala ko da shukar ta fito ba za ta yi ni'imar inda a ce an yi ruwa na biyu cikin kankanin lokaci ba to wai sai an ka tsare wannan wurin ko wannan dausayin wannan hodamar da hadari na biyu ba hadari na biyu bai yi jinkiri ba ta yadda wa'yancan ruwa na farko alwasumi sun fake saboda haka wurin zai samu matsala ciyawar za ta sha wahala abincin zai sha wahala ka gane sai ce min kulli sabigatin zuyuli ba zuyulu ba ne zuyuli ne wanda lamun ɗin na an ga sami rufa a ya goge ta min kulli daga duk wani girgiji ka kaddara sahabatin wurin nan gaban kullu ɗin nan ai min kulli sahabatin daga duk wani irin girgije sabigati wanda a cike da azuyuli jelunansa ma'ana ya cika jelunansa da ruwa ba iska kawai yake kunshi da shi ba jam'u zailin shine jela wadda ake wa sutura ka annaha wannan girgijen misalinta yadda tabba hadaman nan ruwa bari a buga ma misali wani misali misali cikin misali sai ya ce akarun wani irin gargin raƙumma ne shine idan ka tara raƙumma aƙalla sun ka haura 500 to su ake kira akaru da larabci akaru kamar wani garge ne na raƙumma to samu da ake kiyon su alar ruba bisa tudanni wuri wanda addausayi akwai ciyawa akwai komai ba haƙo ba ba rafi ba bil mur'idi kuma gashi suna tare da mai musu tsawa shi makiyayin to ya za ka ga raƙumman za ka ga suna cira suna bululluƙai to wai haka giragizan suke ga su ɗauke da ruwa sannan ga tsawa na bi musu baya ana cewa ku yi can da ruwa ku aje su nan ku zube kaza kaza kaza ana daka musu tsawa wannan tsawar da kake ji to ai mala'ika na kayinta umarni na ake ba giragizan yadda kasan makiyayi yana ba raƙumma ko dabbobin shi umarni yana musu tsawa to wannan kinaya ce kan cewa giragizan sun game ƙasa gaba ɗaya da ruwa kamar ka ƙaddara an samu raƙumi sama ga 500 to ya za ka gansu za ka gansu a warwatse zashawa suna kiwo cikin gona suna cin abinci to haka giragizan sun haka kasance ga wannan gona ko ina sai da sun ka shayar da ita sai ya ce aljanubu iskan dama iskan dama wanda ke fitowa bangaren dama nasara ya watsa jumana ha lu'ulu'unta ko lu'ulu'insa shine gwalagwalan ruwan da yake dauke da shi waye da su giragizan sun ka zo za su saukar da ruwa to ba a kyale su su sauka ba sai an ka hada su da iska mai taushi yana ɗan kaɗa ruwan ko yanzu da zaran kaga hadari ba iska to an samu matsala kyawun ruwan sama ya zan suna haɗe da iska yana rage musu ƙarfi to in ba haka ba sai su yi ɓanna wannan idan ya nuna maka ruwan don karkaji an ce suna da yawa ka ce to ai sun yi ɓanna akwai iskan dama da a haɗe da su ya nemi su rakiya sai ya kamanta ruwan da ke sauka da lu'ulu lababin riyadi gabbuna na wannan fadama sai ce fata kallada suka rataya suka rataya ga wannan gaban nasu bi haliha da kayan adonta almutabaddili mai rarrabuwa wai ka kaddara ka budurwa ce ta samu sarƙa ta zinari irin sarƙan nan mai kyau kewaye yaɗin nan mai ɗan ado haka da ƙyalƙyali sai ta ɗora a wuyanta ta yi ado to kyan da za ka gani ga wannan budurwat to wai kamar haka fadamar ta rataya wannan lu'ulu'un wannan gwalagwalar ruwan da ke sauka a samanta ta yadda da ka zo in ka kalla za ka ga sha'awa wannan duk kinaya ce cewa dai alhamdulillah farama ta samu albarkar ruwa kuma ruwa ya ni'imtar da ita ruwa bai kawo mata matsala ba to za ga in tassa wannan abin waya sai kaga ya watse a gabanta sai ce an haruha ƙoramin wannan lambun fata dafaƙat sai ta dinga tunkuɗa juna waga ƙorama ta tunkuɗo waga ta tunkuɗa ruwan ma'ana ba su taru wuri ɗaya ba sai sun ga dinga zazzagaya suna yawatawa cikin fadama ɗin a zaharu hafuranni da ke cikin fadama ɗin wata fataƙat su ko suka buɗe bakinsu kasan fure in ya buɗe zai ga gona ta ƙara kyau ya ce fi raudiha suna cikin fadamarta cikin dausayinta ita wannan fadama ɗin almusta'asidi mai zakanta daga asadu ne zaki a larabci akan ce arraudul musta'asidu fadama ko dausayi mai zakantaka ma'ana ta koma kamar zaki kowa ya san zaki ana yi to kalli wayan zaki zaka ga akwai gashi a tare da shi a jere haka tun daga bakinsa har zuwa ƙarshen wuyansa ka fahimta to wai haka fada mataki yadda wannan gashi ya tattaru ya yi yawa a wuyan zaki to haka wannan furanni yake warwatse kowane ya buɗe bakinsa ya yi yawa a cikin wannan gona sai ya ce a tsayaro ha kuma tsuntsayen da ke cikin lambun ko wandan gadina wata sajalat sun ka dinga amshin waka kun san amshin waka yi ka ja wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka to irin kukan nan da tsuntsaye ke yi in suna sama ya itace suka dinga amshin waka su tsuntsaye almusajala shine amshin waka wata mayalat kuma sun ka dinga jujjuyawa su hau wannan itaciyar su tashi su koma ga wannan su tashi su hau wannan reshin ice su tsuntsayen suna jujjuyawa a cikin gonar ashijaruha to ba tsuntsayen ba kenan ashijaruha itatuwan wannan lambun wata mayala sun ka dinga kada suna juyawa saboda iska na bugunsu an gane a tsayaruwa shine ta sajala musajala suke yi musan anshin waka wannan kukan da suke yi shine ya kamanta shi da waka saboda daɗinsa to haka su ma a shijaro ha itatuwan lambun wata mayalat suka dinga jujjuyawa kalmus mali kamar ɗan giya almutamayyidi wanda ke lilo yana lauɗi a ya shayi ko to wai haka itatuwan suka dinga kaɗa eh aka ce asmalahul khamru giya ta bukar da shi to kamar wanda giya kalmus mali kamar wanda giya ta bugar da shi almutamayyidi kuma yana lankwasa yana lilo yana launi to gagali dan giya in ya shayu latifu nasimiha elashinta kun san elashi? me elashi? hmm? kawai hmm?
wanda mutum zai shiga ciki ya samu da a in aka yi sallah asuba akwai wani iska da ke kadawa to shi ake kira elashi Hmm. shi ake kira elish ba iska kawai bai daɗi ba ba ka da hausa ko ba ka ji ne to yana da daɗi ko bai da daɗi to shi ne wai latifu taushin nasimi ha elashinta na iskan asuba wajara ya dinga gudana bin riyadu ha akan dausayin ita wannan gonar kuma gudu irin gudun jarya zulali gudun ruwa masu daɗi yadda kassan ruwa masu daɗi na tafiya ruwa masu daɗin sha ba masu sanyi ba masu daɗin sha begusniha da rassan itatuwanta almuta'awwidi mai jujjuyawa shi ma yana yin lauɗi yana dan jujjuyawa yana yin haka iska na dan kada shi saboda wancan iska din za ka ga yawwa za ka ga iccen yana juya amma ba juyawa mai cutar da shi ba saboda ba iska ne irin wannan na azaba ba iska ne na ni'ima to haka haka misalin iskan ta yake eh jariyar zulali da kassan ruwan daɗi na gudu to bi ha wannan yana ta'alluki ne wajara latifu nasimiha ai wajara latifu nasimiha bi riyadi ha bi ha. elashinta mai daɗi mai taushi ya dinga gudu a dausayinta a kan rassan wannan rassa na itatuwanta almuta'awwili mai jujjuyawa yana lauɗi jariyar zulali gudu irin gudun ruwa masu daɗin haɗiya to lallai maɗin nan labarin ta bai samuwa yau sai wani sati za a dawo kanta insha Allah tunan za mu kwana sai wani sati sai mu tashi mashi ita min samarin ya lazuwa manzari anikin wa sautin filgusuni mujassadi to insha Allah wani sati nan za mu tashi Allah ya taimake mu binda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafi da kuna da zauƙi na adabi to da za ku fi jin daɗin littafin a wannan sha'awa kuke ji ba kwa jin zauƙi kuna da jin sha'awa yan an ji za ku ji daɗi to akwai banci tsakanin zauƙu da sha'awa shi zauƙi cikin jikinka za ka je yana ratsa ka je yana yawo wani bin ka ji shi ga kwakwalwa wani bin ka ji shi a zuciya wani bin ka ji shi a kawahunka wani bin ka ji shi a hannuwanka to shi ne zauki sosai sai ita ba ya ba annabi ba ce aiko da ya ba annabi zai iya yiwa a zabuwa a ba dai daliya ai gaba take eh eh to ai ba a magama ba ba a kai ƙarshe ba akwai abubuwan da za su biyo baya sai ya gama kawo maka misali na zai buga ma da wani abu duk wannan bayanin zai buga maka misali ne da wani abu eh ba wai gona an manufa ba akwai abin da ake son a nuna ma matsayinsa an dai baka misalin gona ne saboda ita kana iya ganinta to abin da yake son ya faɗa in bai ba da wannan misali ba za ka gane ba ka gane saboda kwakwalwarka ba za ta baka shi ba kuma ba za ka iya ganin shi da ido ba to amma sai ya buga ma misali da abin da kana iya gani da idanunka da wancan abin to shi zai sa ka gano matsayin wancan ka gane yayi wabil misali tattadihul maqal ko yattadihul maqal to wannan shine ake yi insha Allah to wannan littafi ne na uda babu in ka san kai ba adibi bane to sai dai ka bi karatu don ka samu lada da nishadi na'am akwai nishadi eh sosai kuwa fanni ne mai cin gashin kansa yana da littattafai yana da komai ƙwarai kuwa na'am shi adabi adabi zai taimake ka ka san salon zance kala-kala in ka san adabtu kowane irin kalan magana kana iya yi kuma kana iya gane ta a gane kuma za ka san ɗabi'u na mutane daban-daban kuma duk abin da kake iya son ka yi bayani za ka iya bayani shi kuma a gani ƙwarai kuwa amma in mutum ba adibi ba ne sai ka ga ko karantarwa yake ba kasa shi yasa wannan littafin duk malamin da bai san adab ba ya haushi to ba lalle ba ne ka gane abin da ake nufi saboda ya fi karkata ga wannan janibin don gwaninta ce ake son a nuna maka adabiyya fanniya ba wai zallan luga ɗin ake son ka gane ba eh to shi yasa malamin ana buƙatar zan ya san adab in luga ɗaya kawai ya sani na mufarradatu fiqhul luga to haza la ya kafi a cikin daliya na'am mm. mm. wanda ya shiga kogo ko wanda ya hau tudu ba na bakin ciki da shi ma'ana ko wanda ya taho min ko wanda ya tashi daga wuri na tafiya ta yi ba na bakin ciki saboda ban da damuwa ne ba ruwana da kowa a yi littafin yana da daɗi ƙwarai da gaske ni dai ina jin daɗinsa ina ya ga wasu ba da dole ba dole ba ne wa alaikum salam balaga wani sashi ne na ilimin adabi wani fat ne na ilimin adabi shi ilimin adabi kamar jami'a ce duk ulumu na balaga guda uku sun shiga ilmul bayani ilmul ma'ani ilmul bade duk sun shiga saboda haka balaga kamar adam ne ma take wa hidima gaba ɗayanta adabi take wa hidima a gani saboda haka in ka san balaga kamar ka ɗan san wani abu ne cikin adam to ka gani adam yana ilmul arut shi ma wani fat ne ilmul kafiya shi ma wani fat ne ilmul amsal ilimin karin magana shi ma wani ilimi ne shi ma wani fat ne na shi ilmul ausaf ilmul gazli wan nasib ga sunan da yawa fununu da dama suna nan da yawa duk za ku ci gaba da fahimta su a hankali yanzu dai larabcin da ya dan tsaya ba magana a daba in dai larabci ya dan samu to an dan fara samun koba da insha Allah za a cimma abin da ake son a cimma a hankali a hankali ma dai kana son ka ji daɗin daliya to ka haddace ta duk baiti goma an ka yi kamin wani sati ka haddace su to insha Allah larabcin kama zai tsaya ba inda za ka yi larabci a ce baka sa abin da kake yi ba sannan zuwa ga bayan an shiga irin su makamatul hariri makamatu badi'iz zaman makamatu suyuti za ka ji sauki za ka ji sauki sosai saboda ka saba da manya to ya shiga can wasu kalmomin ma kana hararo su a daliya kana hararo baitoci to wai ba ka haddace ba ya an je cikin makama kuma sai kaga an shiga wata kwana da kai eh to haka yake yi insha Allah eh wannan ko yabon ma ba mu shiga ba duk shimfiɗa ake yi wa alaikum assalam eh in yana iya ba da laifi in yana iyawa ba sai ya hada su gaba da duk a yi ta yi a to karatu da ma zaɓi ake yi ai ba zaɓi ake yi ba duka gama za ka yi ba cewa za ka yi ka duk haɗawa za ka yi kai wannan kai wannan kai wannan haka ake karatu ai idan haka karatu ke tafiya tattara abubuwa tara ma'alumat to amma wannan ba kowa zai iya ba wanda zai iya an kace yayi wanda ke da kafa a yi wani Allah ya hore masa sai ya zauna ya ja wannan ku ya aje kuma ya ja wannan kuma lafiya lau wani kuma Allah bai hora masa ba to sai ya tsaya ga matsayinsa inda Allah ya aje shi eh amma dai in mutum na iya shawara ta ya dauka ya tayi gaba ɗaya kace abin da kaka iya ni zan ciya ga abin da za ka yi tunda ni ban san yanayin kwakwalwarka ba ban san zuruf naka ba eh in goma kake iya haka yi nurun ala nurin ne yayi wa alaikum salam na'am eh
karatun doga ana yi da na hau da abubuwa na'am ta faɗo fa'idoji da dama amma malam matsalar mu ta magana da arabiya ma mm.
inda muna cikin kamar wata al'umma da ba inda ake yin zancen malam to wace shawara mutum zai bi ta yadda zai dan kware a larabcin daidai gwargwado a baki ko da hira ce to hanya biyu ce na hanya ta farko a kamar yadda muka faɗa haddace abubuwan da ake karantawa din na suna hau din da lugat na biyu kuma shine mumarasa da tadbiki dole sai ka samu wanda kake dan zantawa tare da shi don yare yana buƙatar a dinga maimaita shi baya zan karatun ɗaya kake yi ba amma kuma baka abin nan eh za ka iya samun ɗalibi wanda ka san ƙauyi ne haka jiddan sai ku ɗan yi ajanda haka misali kullum akwai ɗan fursar da kuke warewa ko da a waya ne ɗan samu minti ashirin ko talatin ko talatin sai ku sai ku ɗan yi muhalata misali inda ka fahimto ya yi kurakurai sai ka mai tambihi shi ma inda ya fahimci ya maka a kayi kurakure sai maka tambihi to ya an ka bi wannan usulubi abin zai yi kyau amma dai in dai ba a halshe bai motsawa to akwai matsala Eh, wata ran abin zai kama ka ba za ka iya ba a ce ka ɗan yi jawabi na minti biyar na larabci ba za ka iya ba sai dai kame kame to amma in yanzan kalimatu ɗin suna cikin kanka su amfaninsu kamar jari ne kamar za ka yi sana'a ne kana da jari kaga ba za ka sha wahala ba to shine matsayin wa'annan littattafan duk sanda ka so ka yi magana to ɗauko ɗaya za ka yi shi na hau ya gwada ma yadda za ka aza wasali a inda ba ka haddasu to ba yadda za a yi ka iya larabci da ka ji wata baƙo kalma sai ka yi sauri ka sharɓe ta can cikin zance sai ka je hoda ta riga ta zauna to haka ake yi a hankali in dai mutum ya bi wannan usulubi cikin kankanin lokaci gaskiya zai samu mahara eh, ta muhadasa don akwai ko jami'a ma na ga suna da wannan kwas to muna fama da wannan matsala gaskiya sosai tun daga malamai har ɗaliban ilimi sosai za a ga magana da larabci ta ne musu wahala wasu ga karatun Allah ya ba su amma kuma saboda rashin magana saboda ba harshe bai saba ba ba sa iyawa to lalace ne ya same mu shi yasa sauran kasashen suka dara mu wayanda ma ba laraba ba inda ake karatuttuka da larabci misali to za ga in ka je irin su senegal ghana da sauransu wayanda hausa ba ta ishe su ba da larabci suke komai suke karantarwa suke komai sai ka ga mutum gashi karamin ɗalibi amma ya iya larabci saboda in ƙawa'idi za a karantar da shi da larabci za a koya masa komi da larabci yauwa nan ma ƙasashe yarba kudu ma kaga haka suke to shi yasa za ka ga sun fi mu iya magana sai dai mu nuna musu tarin karatu in mun yi karatun amma in dai a zo a yi magana ne to za ka ga in dai mutum ba wai da ma cikin abin yake ba sai kaga sun kashe shi to ya dai kiyaye waɗanga abubuwa biyu abubuwan za su yi dama eh amma in ka tsaya ga kai kunya kake ji ko baka so asirin ka ya tonu to ka samu matsala zai tono inda baka son ya tonu gare ya tono yanzu a gyara kar zuwa gaba sai an ce ai limamin juma'a ai ko kai ai shugaban majalisar malamai na garin eh ko an baka masallaci kai hudu ba to in fa sannan na zaka koyi larabci hada larabci an samu matsala musaba da hada sentence muna jehowa ko da dai ba duka ba ko da zancen bai zan larabci duka ba ko da larabci larabci hausa hausa eh in wai har wancan bai samuwa gaba dai to gaskiya ɗalibai yanzu kasalallu ne wallahi malam ba su motsawa ba su yi kowa bakin nashi da kasan duci yake bai motsawa in kai mai larabci ma sai ya koma ma hausa to ya za ka yi da shi kayan mai larabci ya yi ma hausa wai kunya yake ji to gaskiya ku gyara wannan matsala tun da wuri a gyara ta tun da wuri saboda wani lokaci abu kama ka zai yi wallahi in baka shirya abu kuma kunyata za ka yi na'am an taimaka mana wani lokacin da malam to ai wannan shine taimakon shi a babban taimakon da za mu iya yi eh ban san wani taimako da za mu iya yi in ba wannan ba in dai za ku iya bin wannan hanya tun da dai dukkanin ku kun san ciwon kanku ai shi ke eh ko ba haka ba eh Mm. na me to ai shi yasa nace ko ta waya ce ba ga waya ba in ka sa katin naira dubu ka kira abokinka za ku iya minti ashirin to in ma dai baka whatsapp ai ba kowa ke whatsapp ba ita dai waya ai duk wanda ana akalla yana da waya ko akwai wanda bai da ita to wai in ma haɗuwar ta ƙi yiwa ko ai ana kiran juna ana haɗuwa da juna da sauransu Hmm? to shi ɗaya na za mu iya yi gaskiya tunda ba za mu wajabta mu ce dole sai kowa ya zan ba larabe ba ko karantarwa an ka ce a yi da larabci mutuwa za ta yi Eh, ba ba za ta yi tasiri ba yanzu daliyan na aje da larabci ake karantar da ita wani har a gama bai gane inda an kasa gaba Eh, tun da gashi wata hausan ma ya ansa ko ta wai ba a ganiya hausan ma ha wani ya ce wai hausan ma mai nauyi ake yi to abubuwa dai sun lalace eh to shi ɗaya abin da za a yi ko dama dama ni ta bangare na shi ne duk abin da zan yi kila in ce zan karantar da shi da larabci to kuma ya an kai haka gaskiya tsarin bai yi, saboda babu ɗalibai masu wannan himma Eh, sai dai zuwa gaba in an ga abubuwa sun fara dama to sami to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh